الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقداد فريد دهري على الإدلاك حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب أتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانة دريد همسين دا أكو كنجي يومنا جواهر المعاني آه أنا مغانا بمبنشن الروح والنفس واندا شوت جاني يبينا غا معنى روح غا جسد غا معنى الإنسان تو الإنسان معنى jazdan wa ruhan shi yake kira insanu wanda in ba kira in ba haka ba ba za ka iya gane me ake nufi da insanu ba domin a ƙur'ani duk ubangiji ya kira insanu da gangan jiki ne da gangan jiki aka kira insanu to amma insanu haka yake insanu baya cika sai an haɗa masa ruhan wa jasdan ruhan wa jasdan sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ware duk ƙur'ani za ka ga an kira alaƙatan mulgatan izaman haka za ka ji sannan za ka ji ubangiji ya kira mutum da wannan sunan ne amma sai ya kawar da ruhi bai faɗi ruhi ba sai ci yas'alunaka an ruhu yace qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila to sai an hada ruhu da jasdu tukuna yake bada yake bada insan wasu ila sayyidina radiyallahu anhu an masailin an tambaye shi tijani akan mas'aloli daban-daban minha qawlu alayhi salatu wassalam daga ciki akwai faɗin manzo Allah ulama'u ummati ka anbiya ibani isra'ila malaman al'ummata kaman annabawan banu isra'ila suke to wannan shine ake magana hadisin hadisi ne ko kuma a'a ba hadisi bane to ya tafi da yawa akan ba hadisi bane amma maganar kuma ba za a iya kore ta daga yadda take ba amma ba hadisi bane ne ومنها قول أبي العباس المرسي واتو مجانا أبو العباس المرسي لو حجب أني رسول الله ظرفة عين ما أدبت نفسي من المسلمين da dan daina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama darfata aini kaman kiftawan ido ma adattu nafsi min almuslimina da zan kidan ya kaina bana cikin musulmai saboda abin da yake nufi anan daban sannan waminha yana daga cikin maganan da aka tambaye Shehu Tijani huduna baharan mun shiga kogi wa kafal anbiya bi sahilihi amma annabawa suka tsaya a gefen kogin ba su iya shiga ba saboda zurfin kogi to wannan kaga duk wa'annan magana duk malamin zahiri in ya ji shi kawai abu da zai rigaya cikin ƙwarorinsa ya ce kafirci ne ba haka kuma abin da ake nufi ba ga larabcin haka ne amma kuma mutawakifun ne an tsaye da shi bai fahimci yadda ake nufi ba aljawabu warware yadda amsa take wallahu muwaffiqu bi mannihi ubangiji shine mai datarwa da kyautansa wa karamihi lissawabi da karamcinsa saboda dacewa amma ma zakarta min alhadisi hadisin da ka ambata ka tambaye ni wa huwa ulama ummati ka anbiya bani isra'ila shine ulama ummati ka anbiya bani isra'ila falaysa bi hadisin ba hadisi bane nafsa alaihi asyuti سيوطي ياي نسنسا في الدرر المنصوري في أحاديث المشتهرة وسئل أن تنبي صاحب إبريزين شيخه وسأل صاحب إبريزين شيخه شو عبد العزيز الدباجي ابن مبارك يا تنبيشي فقال لو يتي ليس بحديث با حديثي بني وذكر ومن جهة الكشف amma ya faɗa masa ta ɓangaren kashafi shi abdulaziz dabbagi wani waliyi ne amma ummi bai iya rubutu bai iya karatu ba amma waliyi ne wanda ya gigita duniya amma bai iya rubutu bai iya karatu ba wato shi ne mafi mamakin go inda malami ne sai a ce zai yi to bai iya rubutu ba iya karatu ba amma gigita duniya an tambaye shi ya yake yake gane karatun alkur'ani ya ce idan mutum yana karatun alkur'ani a bakinsa yake ganin hasken daga bakin mai karatun zai ga hasken ƙur'anin yana da ƙarfi ce to ya kake kake gane hadisi na annabi muhammadu ya ce idan mutum ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallama ya ce to zan ga hasken ya tashi har zuwa kan raunin kabarin annabi muhammadu idan kuma ya ce hadisi ne to zan ga ya yi wani guri na san ba hadisin annabi ba ne eh haka yake shi daga maganan ka yake hukunci eh kawai nan nan nan nan shine Abdulaziz da bagi tsakanin sai Shehu Tijani shekara 30 ne. Ya rasu da shekara 30 aka haifi Shehu Tijani. Ba su haɗu ba. Kuma shehin sai yana daga cikin ɗan Maiduguri ne. Amma mutumin fas ne. Ɗan Maiduguri shi ne shehin da ya tarbiya a hannunsa. وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم الحديث ya ambata masa ta ɓangaren kashfi ne domin ba shi da ilimin hadisi wajen ilimin diraya wa ƙaunuhu maganarsa kuma hujjatun ala gairihi hujja ne akan wanda bai isa ba li'annahu qudubun domin shi qudubi ne radiyallahu anhu kama saraha bihi sahibul ibriz al mazkura kama yadda ya mai mai ibriz ya bayyana shine yake cewa ka kana ganin akwai wani kuliya da za ta ci bera a duniya ba tare da na sani ba saboda halifanci na ubangiji kana ganin akwai wata kuliya da za ta ci bera a duniya ba tare da na sani ba to kaga wannan ai duk wanda aka same shi bai ma tunkari inda fahimtar abin yake ba kawai shi yana ganin ba zai yi ba ne amma ya tsaya ne a ɓangaren ilimin ba zai yiwu ba shi a iya nasa amma kuma bai san abin ba haka ba ne wa ma matsalatu sani tambaya ta biyu falaisa fi hanassu qaulul marsi babu wani nassi na imamul marsi ba imamul marsi ne ya faɗi wannan ba fiya kama zakarahu sa'ilu kamar yadda mai tambaya ya tambaya wata haƙiƙu qaulul marsi ta haƙiƙan maganan marsi منذ arba'ina sana shi ne abin da yake cewa tun shekara arba'in shi ne maganan marsi ɗin ma hajjabtu fiha anillahi ɗarfatu aini ban taɓa ban taɓa ganin ban taɓa yin wani abu ban gane Allah nake yi mu'amala da shi ba walau hajaba anni rasulullahi da zan daina ganin manzo Allah tarfatu ainin kaman kiftawan ido ma adattu nafsi min almuslimin ba zan kidan ya kai na daga cikin musulmai ba wannan kaga ya cika masa kenan munzu 40 sana daga shekara 40 shi mursi kenan wal jawabu an haza to jawabin wannan maganar anna hadhihi hususiyati wannan hususiyan laysa lil mursi wahdahu ba ba imam mursi ne kawai ba innama hiya lil qutubul aqdabi fi kulli waqtin in qutubul aqdabi ne a kowane lokaci ya kai to qudubi haka yake ba yadda za yi annabi ya buya masa mai ba yadda za yi saboda duk inda annabi ya sa kai yana yana biye da yana gaidi domin shine dilala wanda baya kaucewa to saboda haka ba za ka same shi shi ne shi Ibrahim naka je yana cewa ba za ka taba gani na na shiga bangaren da shari'a bata yadda ba walaisa urafi gairi menene walast ura fi gairi shari'i ka ja'izu ne yana faɗa in dai gurin da shari'a ba ta halatta ba iza sara khairan nasi sirtu wara'ahu idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya to ina bin bayansa ne wa in halla yawman falmasiru ba'idu duk gurin da ya tsaya to tafiya ta tsaya ma'ana shine isharar ganin annabi Muhammad a kowane lokaci a cikin kowane abu ko da a shan ruwa ne ko da a menene ko a sa riga ne ko a cire takalmi ne ko a menene to sai ya ga abin da annabi yake yi ne zai koya wannan shi ne ce wannan munzu julusi al-kursil qudubaniyati daga daga daga kudiri ya zauna akan qudubaniya la taqau bainahu bainar rasulullahi hijaban asalan ba yadda za a ce an sami hijabi tsakaninsa da annabi Muhammadu. Wa haisu ma jala Rasulullahi duk gurin da annabi yake tafiya min hadaratul gaibi daga hadaran gaiba wajen hadarci shahadati zahiri ko ne illa wa ainul qudubul aqdai mutamakkinatu min nazar ilayhi sai dole qudubul aqdai yana kallon sa duk inda zai haka yake la ya tajibu anhu fi kulli lahazati min al-lahazati manzo Allah ba zai buya masa ba fi kulli lahazi lahazati min lahazati wa amal mas'alatu salisa tambayin da aka yi shi jani na uku wahiya shine fadin hudna baharan mun shiga kogi wa qafatul anbiya bi sahili amma annabawa sun tsaya a gefen kogin fayyanin kalami abi yazid al-bustani wannan yana cikin magana abu ya ji bustani ne radiyallahu laysa min kalamil marsi ba maganan imamul marsi ba ne wannan maganan abu ya ji bustani ne shi na marsi shi ne lau hajaba anni rasulullahi kama zakarta kama yadda ka faɗa wal jawabu anha jawabin yadda abin yake ilam ka sani annal asal al asili yadda abin yake asal al asili yanda abin yake allazi la muhida lahu wanda ba yadda za a kauce masa wala budda li kulli mu'minin min itiqadihi ba makawa ga dukkan mu'mini yayi itiqadi mu'mini ba musulmi ba mu'mini itiqadin sa daban musulmi itiqadin sa daban domin mu'mini ba mu'mini abin da yake kai abin da ya gane musulmi bai gane ba musulmi matakinsa marhala ne guda uku mumini kuma ya shiga marhala na hudu zuwa shida haka a cikin addini yake wa man haraja anhu wanda ya fita haraja an qa'idatul imani ya fita daga qa'idan imani huwa annal haqqa subhanahu wa ta'ala shi ubangiji tajalla bi ulu kibriyaihi yana yin tajalli kasan duk wani abu ya yi wallazina amanu ba ya ayyuhan nasu bane ya ayyuhan nasu anan ne ake samun musulmi amma ya ayyuhan ladina amanu mataki ne wanda yake mutarati'un rashi'ud darajat ne duk lokacin da kaji ya ayyuhan ladina amanu to akwai abin da ake so ai magana ba ya ayyuhan nasu bane domin duk nassin qur'ani da ya sauka in kaga a madina ne to ya ayyuhan ladina amanu a maka kuma ya ayyuhan nasu ne kuma kaga a maka akwai musulmai muminai kuwa sai da abin ya kai yadda aka kai ya yi wallazina amanu amanu amanu to idan ainihin abin yadda yake a kanunin shari'ar abin shi musulmi daban mumini daban muhsini daban maratib ne na a jikin ɗan adam dai mutum yake ƙaruwa yadda kake mutum ɗiflun za ka zamo gulamun za ka zamo waladun za ka zamo shabun za ka zamo rajulun za ka zamo kalun za ka zamo shehun za ka zamo harimun za ka zamo falin kuma jiki ɗaya canjin kujera ne sai a ce ka kai kaza canjin kujera kuma kai ne ba wani marhala tara ne kaga musulunci kaga islamin yana da uku imanin yana da uku ihsanin yana da uku tara ne haka mutum har ya koma ga Allah marhala tara ne gwargwadon daɗewanka gwargwadonka yawwa to a haka yake tafiya to idan mutum ya tafi a marhalan da ake bukata in ya sami abin da ake so ya sani manzala yana ta jalli ne a jikin gwargwadon sonka gwargwadon yadda ka so shi yadda ka so annabi wani irin hidima kai wa annabi wani irin so kai wa annabi wani irin sani kai wa annabi wannan a nan ne fa dunkulen ainihin jagorancin yake a cikin addini domin duk wanda ya rafsale wani abu to ba zai kai ba abin da ake bukata ka samu annabi samun samu to daga nan ne za ka ga kaga ai ko ko menene in aka taba in dai mutum za ga iyaye musu sun yi kokari sun cusa mutane annabi ne annabi aka cusa mana kafin mu tashi mu yi idraki mu dinga ko iliminmu da muke koya daga baya ya tabbatar in an ce maka dan annabi kawai za ka yi abu annabi annabi ana cusa mutane annabi to wannan cusawa mutane annabin wannan ya ba da daman idrakin abubuwa da yawa akan manzo Allah saboda duk abu ka riga ka wuce shar ma kristocin arewa zai ce maka dan annabi to yawan kiran annabin yawan kiran annabin sai ya zama yana tasiri a jikin mutane to yanzu kuma kaga ana kokarin cire annabin ne wanda aka ɗauke su haya a cikin musulunci yanzu mutum da ka ji ga wata kalma da take yawo kwanan nan ce Allah ya yi kaza ya ce zai ce abin ya hayu ya tsaye mu bai da muhalli ba la muhalli lahu min al-irabi annabi ake son a cire a gurin amin dan annabi Muhammadu ne asalin abu albarkan annabin nan shi ake neman a cire wallahi shi ne wallahi shi ne kuma wanda ya kirkiri wannan fantani kawar da annabin ne wallahi tallahi amin ya hiyu a kayyum amin ya hiyu a kayyum za ka ji duk abubuwan da aka yi zaka ga an nasabta wa yan boko amin ya hiyu a kayyum amma amin dan albarkan annabi ne annabin ake so shi yasa shi mai ilimi yana da dasisa wanda in ya kwashi mutane shi ba shiga wuta shi kadai ba sai ya yi ba mai kudi yana iya shiga wuta shi kadai mai mulki yana shiga wuta shi kadai amma ban da malami ban da malami kuma annabin ne annabin ne duk abin da zaka zaka ga yana magana da wa annabin da ka ga a tsaraici yake wa annabin amma duk wani abu na martaba in an nasabta shi da annabi Muhammad da ga yana kokarin kaucewa an hada shi da Allah kuma ba wanda ya isa ya raba annabi da Allah babu ba wanda ya isa ya raba annabi da Allah domin haka haka Allah ya ce hakan kuma yayi in kuma an raba annabi da Allah sai ta tushike ka gaya mana ta ina Allah annabin fa shine annabin shine babu wani second command in ba annabi Muhammad ba in Allah ne na daya to annabi Muhammad shine na biyu kuma duk yadda zaka yi a duniya annabi Muhammad shine na biyu saboda haka daga shi sai shi ne amma ka sa zero tukunan ka sa biyu wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba to wannan ne ake ta yaƙi sai an yaƙi annabi muhammadu da wannan wallahi duk wanda ka je yake faɗan haka wallahi tallahi ɗan da kungiwa ne bai san ma'anan abin ba kuma wallahi kwata-kwata ba ta wuce shekara goma ba kirkiro wannan abin annabi ake cewa ake so a kawar in an taba su zaka ji sun ce tauhidi ne to wani tauhidi ne ba annabi Muhammadu wani tauhidi ne fahimtar tauhidin ma kenan annabin to mashakil din da yake faruwa a wannan in ka ji sun faɗa abu annal haqqa subhanahu wata'ala tajalla bi uluwi kibriyahi wa azamatihi ubangiji yana yin tajalli ne bi uluwi kibriyahi da ɗaukakan kibriya'u wa azmatihi wa jalalihi wa umumu sifatihi al'aliyya da gamewan siffansa al'aliyya wal asma'i da wa asma'i da sunayen wa hususiha da hususiyata wa anna zalika tajalli shi wannan tajallin laisa huwa ba shi ne shi ba fi kulli shasin a jikin kowane mutum kama inda al'akara yadda yake jikin wannan ba haka yake jikin wancan ba to idan aka tashi wannan tajallin na ubangiji da yake yi wa bawa gwargwadon gane annabi muhammadu gwargwadon yadda tajallin zai zo maka kenan gwargwadon gane manzo Allah gwargwadon yadda tajallin zai zo maka kenan domin rabon ba iri ɗaya bane tuska bi ainin wahidin ana shayar da ku da ruwa ɗaya ne amma ka ake mutanawiyatun gashi wannan ya sha da yawa wannan ya sha kaɗan wannan ya sha da yawa wannan ya sha kaɗan to duk lokacin da ka ga an zo an yi abu to ana gane martaban annabi muhammadu ne shi sufanci suna magana akan duk lokacin da ka ga an yi magana kamar yadda bawa yake shiga rigan tajallin Ubangiji sai ka ce inna ni ana Allahu la ilaha illa ana haka zai fada bai isa kuma canza karatu ba hakan zai fada kuma ba zai ce maka hikaya yake fada ba a hakan zai fada inna ni ana Allahu la ilaha illa ana haka zai ce sannan yana fita kujera tana zama a hadaran sayyidul wujudi to idan ta zo hadaran sayyidul wujudi abin da zai ta baka akan kujeran duk lokacin da ka shiga sai ka ya ce hudutul bahara na shiga kogi wa kafal anbiya bi sahiliha annabawa sun tsaya a gefen to yana nufin yayi fana'i cikin manzon Allah kenan قلت البحر ووقف الأنبياء لسائلي لسان رسول الله ne harshen annabi ne mun shiga kogin da annabawa suka tsaya a gefensa ba su iya shigowa ba to annabi Muhammadu ne a gurin akwai wani annabin da ya shiga kogin da annabi ya shiga yana magana ne bi lisanin rasulullahi wani lokacin ya magana bi lisanin haƙi wani lokacin ya magana bi lisanihi wannan duk sufayen duniya sun san haka sufayen duniya sun san haka to kaga idan terminologies ɗinsu ne bayi da kyau sai a kawo wanda zai iya rusawa idan baka gane ba ne sai ka tsaya a wajen ka an tsaye da kai kai ma a gefen amma ba ka shiga ka ce da ƙarfin tsada ka ƙaryata abin ka ce a abin ba haka ba ne sam ai magana ɗaya ce kullum kwanan duniya idan mutum yana da hankali yana yin magana magana a yadda yake amma magana tana ɗaukar ma'anoni kuma zai gaya maka ba haka yake nufi ba kaza yake nufi kaza ba ga abubuwa dai da yawa ga abubuwa da yawa wanda suke tafiya akan haka to haka ne wannan zalika tajalli laysa huwa fi kulli shahasin wannan tajallin baya jikin kowane mutum kama inda al'akara wala ala kanunin wahidin kuma sa tsaya a kanuna kanuni daya wala ala kaifiyatin mutsarudatin ko kuma a ce mutsaridatun a kan wata kaifiya wadda ta koru bal abinda ake kira albasairu fihi mutafawitatun basirar da ke ciki akwai bambancin yadda ake ganin sa wa asrarul khalqi fi zalika sirrori na halitta a cikin wannan mutabayinatun sun bambanta min kasirin wa qalilin wani yana da yawa wani ya kankanta fa wai tajallali kullu shatin ala qadari daqati komi ana yin tajallin sa ne gwargwadon daka mutum wa ala qadari ma tasiyahu hawas hausilatuhu gwargwadon abinda hawasilansa za ta dauka min tajallil jamal al-qudsi daga tajallin jamala na qudsi allazi la tudruku lahu gayata wanda ba ta da iyaka wala yuqafu lahu ala haddin ba tsaye da shi akan haddi ko nihaya wai za arabta hada idan ka san haka fa alam ka sani anna allazi fi martabati sallallahu alaihi wasallama wanda yake martaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min tajalliyati yana na tajallin manzo Allah na asifat wal asma wal haqa'iqu wanda yake da wannan la madama fi darkihi babu gurin da zaka iya riska shine halifa in aka ce halifa halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan nan kowa yana da halifanci duk annabawan nan kowa yana da halifa yadda abubuwan yake kaga mutanen ahli badari adadin mutanen jaluta ne su ɗari uku ne shine inna min lahi subhanahu wa ta'ala salasu ne atu halƙin ala kalbi adamu kujeran annabawa ne wa arba'una su kuma mutanen gidan arkam binu arkam su arba'in ne wanda sayyidina umaru shine cikon na arba'in aka shiga musulunci su kuma wa arba'ina ala kalbi ibrahim annabi ibrahim ne sannan sai mutane wasala suna ala kalbi musa sai wasab'atun to wannan sab'an su ne kaga sa'adu sa'idu dalhatu zubairu abubakar fitil jarrah abdurrahman bin aufin su ne su bakwai su shida sai aka ƙara da ɗaya sai zama su ne su bakwai kowane kujera suna mazaunin kujeran annabawa ne to wannan shine idza mata wahidun idan ɗaya ya rasu a wannan tsarin kamar dai ɗan majalisa idan ɗan majalisa na Najeriya su nawa ne ɗari da wani abu ne ko idan ɗari da tara ne kasan sunan Allah ne ai majalisar ai duniya gabaki daya wanda suke majalisar ɗinkin duniya su 192 ne ai ba a ƙarawa sunan Allah ne in ya tashi daga kan wannan to wani abu zai canzu duk wani abin da kaga yahuda wannan suke yi a cikin lissafin Allah ne ko menene da kaga suke yi akwai abubuwan da suke dubawa da wannan lissafin ake haɗa komai wannan lissafin salatin ya ala khalqi adam wa arba'un wa arba'un ala qalbi musa ibrahim wa hamsatun ko wa sab'atun ala qalbi haka suke tafiya wa wahidatun ala qalbi israfilu to wayannan su ne wayanda ubangiji yake sarrafa lamarinsa da su in sun kai ɗari uku nan duk duniya kullum wannan ɗari ukun suna nan daidai in ɗaya ya mutu a cikin ɗari ukun sai a zuba jarabawa wa mutanen bayan ƙasa in aka zuba jarabawa mutanen bayan ƙasa sai a tati in aka tati a sake tatewa in aka sake tatewa a sake tatewa sai a samu ɗaya ya ci in ɗaya ya ci sai a shigar da shi cikin wannan ɗari uku sauran kuma su ci gaba da aiki in biyu ne suka rasu haka ne eh wani lokaci yana sani wani lokaci ba sani amma wani lokaci kawai ana baza aikin ne dan wani ba shi da karfin zuciya ɓoye masa makamin aiki ai da yawa wani lokacin aka nuna mutane abubuwan da suke yi suka sani ai da su ta alfahari da su ta alfahari har su je su rusa kansu da kansu ai abubuwan da yasa an ka lura yanzu ko nan zuwan mu nan ai wasu ne suka rako wasu haka abin yake wani ya fi fahimta amma ba za a nuna ga wanda ya fi fahimta ga wanda ya fi fahimta ga wanda ya fi ba haka bane ba za a bari ba amma raka wani za yi duk wani makaranta da ka sani kai duk wani aiki da za a yi na duniya wasu ne suke raka wasu in wani ya gane ba abin da zai samu wallahi ba zai je ba ba zai je ba ya gane wani zai raka wallahi ba zai ba saboda haka sai Allah ya ɓoye sirrin sai ya bar ku ku je ku yi tafa fituka ku yi tafa fituka sai daga baya ku gane cewa wani ne ya zama number one ku za ku wanke shi ya fito din to haka abubuwa suke yawancin abubuwan ubangiji wajen neman kuɗi haka ne wani ta nema ka kamar yana zuba shara wani kuma duk abin da ya taba ka ga ya motsa wannan a raya shi ta nan wannan a raya shi ta nan wannan ya zamo ta nan ya yi cincinka wannan kuma ya zamo haka wani a rarraba kowa a bashi irin nashi rabon to haka abubuwan suke to in aka tashi rabon Allah to ba za a iya gane me yake faruwa ba sai a irin wannan matsayin in an zo rabawa to in ya zamo na ulul azmi ne wai za a rabta haza idan ka gane wannan wala yuqbal wa ala haddin wala nihayat wai za a rabta haza fa alam anna allazi fi martabati sallallahu alaihi wasallama abin da yake martaba manzo Allah min tajalliyati sifati tajallin da ake a siffansa da asma'u da haqa'iq ulama da ma fi darki li adimin akabir ulul azmi min rusuli da annabi da annabi Ibrahim da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Isa ba su isi su riski kujerar annabi Muhammad ba to shine ma'ana hudutul bahara wa kafal anbiya bi sahilihi na shiga kogin da babu wani wanda ya iya shiga to a wannan lokacin yana kujerar niyaba ne na manzon Allah ko akwai wanda ya shiga to wannan shi ake nufi a sufanci amma in ka ji shi a larabci kawai za ka yi tsammanin cewa ai waye ya faɗa ya ce maka ai abu ya zidu basami ta wani kujera a wani kujera ya faɗa kujeransa na musulmi ko na mumini ko na muhusini kaga mai magana a kujeran musulunci ya faɗa ne bai san ma abin da yake faɗa ba amma wanda yake magana a kujeran muhusini ya faɗa ne yana sane da ina ya shiga to fadalan an dunahum balle wasu su minan nabiyina wal mursalin alaihi salatu wassalam wa annal ladhi fi martabati ulul azmi wanda suke martaban ulul azmi kaga na faɗi wancan kaga wancan salasu ne ato ala qalbi adamu ne kujeran annabi adamu ne wa arba'una ala qalbi ibrahimu ne kujeran annabi ibrahim kaga ulul azmi minan rusuli nuhu musa to saura annabawan kuma la madama li ahadin fi darkihi babu wanda zai iya riska cikin kujeransu umuman mursalina dukkan sauran mursalai ba su yi su riski wannan guda ukun ba wannan ladhi fi martabatin risalati wanda yake cikin martaban risala la madama fi darki li'adin fi umumin nabiyina ba kowa annabi daban mursali daban to haka duk kujerun annabawan kuma yana nan ne duk kujerun annabawan suna nan babu wani kujera na annabi wanda aka ce ya mutu yanzu sarkin kano ya mutu ka gani har gobe sunan sarautar sarkin kano saboda haka sarkin kano bai mutu ba to haka dai dinga tafiya yana tafiya sarkin kano da dinga cewa sarkin kano sarkin kano sarkin kano sarkin kano ko ba haka ba ne to haka ne wallazi fi martabatin nubuwati wanda yake cikin martaban annabta la maqama an fi darkin li'adin min umumil aqdab in dai annabi ne to kuma ba wani wanda yake shi dan kudubi ne ya kai kujeran ba zai je ba balle ya riska wannan shi annabi an gine shi a annabi ne shi kuma kudubi an gine shi a kudubi ne in yayi inaya ta jashi za a kai shi wannan kujeran amma ba a kai shi kujeran annabta amma yana zama kujeran niyaba tun da ba annabawa a yanzu to zai zama a kujeran niyaba domin duk waɗanda suka zauna malamai na ƙasa har sama kowa ana cewa na'ibin manzo Allah ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin shi kadai eh shi ne annabin shi kadai duk sauran annabawan gaba ki dai nuwabuhu na'ibansa ne to haka nan su annabi Musa su annabi Ibrahim su annabi Musa su annabi Nuhu su annabi Ishaq su annabi Yaqub su annabi dukkan su suna kujeran niyaba ne to su ma akwai wanda suke kujeran su a niyaba har sahaban nan kai har fir'auna akwai akwai wanda yake yake na'ibanci a kujeransa haka ne eh haka abubuwan suke to duk ka'idan Allah haka yake tafiya in baka gane ba ne kawai baka san abin baka fahimci abin da yake nufi ba amma haka ne wallazi fi martabatul qudbaniya wannan kuma yake martaban qudbaniya la matsama li adam fi darki babu wanda ya iya riskarsa min ummi siddiqin a kujeran siddiqai yace ya yana kujeran siddiki amma ya kai ƙurbaniya ba haka ba ne wai za kana al'amuru kazalika yanda abin yake hakan ne in kuma hakan ya kasance wa arabta hadha tafsil ka fahimci abin da muke gaya maka fa alam to ka sani anna shadahati shi shadaha allati sadarat min akadir al-arifina shadaha shine ka faɗi wata kalma da za ta gigita duniya shine shaɗaha kamar wannan magana eh kaga ba kowa bane zai iya gane ba shi ake kira shaɗaha cewa hultul bahra wa qafal anbiya bi sahiliha na shiga kogin da annabawa suka tsaya a gefen sa ba su iya shigowa ba da wannan wannan wani irin mutum ne me ya faɗa me yake nufi haka ne ko haka za a ce sannan law hajaba anni rasulullahi darfatu ayn ma adattu nafsi min almuslimina da annabi zai buya mun kamar kiftawan ido to zan ce ni ba musulmi ba ne ce ah to kai ina ka ga annabin haka da ce ko ba ka bane to wannan idon ba irin idon ka bane idon basairu ne ba idon ainu bane basairu ne shi kuma basairun Allah yana ƙarfafa shi gwargwadonka ne, gwargwadonka gwargwadon inaya da ta ja ka, ake kake ganin annabi a ko'ina, kake gane duk inda annabi ya shiga. Babu wani gurin za a bar annabi ya faku ga barinka, saboda kai ne wakilin Allah a bayan ƙasa, saboda in ba a baka daman wannan ƙarfin ba, to lallai za a shiga garari. In ba a baka wannan daman wannan ba, to duniya za ta shiga cikin ɗimuwa to kuma ba a buƙatan duniya ta shiga ɗimuwa tun da zamanin na annabin ne an gane? to to shaɗa alatin sadar min al'akadir ma yu hamu abinda ke ɗimautarwa au yukta ba ya yi hukunci an laun shufufan akwai abubuwan da ya rufe ƙwaƙwarwarka wa ulwan wajen ɗaukaka da ala maratibin nabiyina wal mursalina shufufan ne daga to annabi ma annabi Musa ma bai faɗi haka ba annabi kaza ma bai faɗi haka ba shufufan ne wa ulwan ala maratibil nabiyina wal mursalina misal qaul abi yazid al bustani kamar yadda abu yazid al bustani yace hudna al bahara na shiga kogi wa qafatil anbiya bi sahilihi amma annabawa sun tsaya a gefensa wa qaul wa misal qaul shaykh abdul qadir jili da faɗin shi abdul qadir jili ma'ashurul anbiya'i ku taron annaba utitumul laqaba an ba ku laqabi wa utina ma lam tutahu an ba mu abin da ba ba su ba ka gani an ba mu abin da ba a ba su ba da Allah me aka ba wa annabawa abin da ba me aka ba wa wali wanda ba a ba wa annabawa ba na'am very good wannan shine kaga idrakin wannan yana da wahala su annabawa ba su isa su kauce daga barin ganin abin da Allah yake nufi ba walau hazatan amma sufaye suna kallon duniya suna kallon lahira to kaga in mutum bai gane wannan ba to garari aka shiga sai ce a kaji wai annabawa ma ba ba shi ke dan kafirai kawai sai kawai sai a jefa musu kaulasa su annabawa ba halin su kauce ga barin manufan Allah a kansu amma sufaye suna yawo za su kalli duniya da kyau su kalle ta su shige ta a yi mu'amala amma duk annabawa da gangan jiki kawai suke tafiyar da duniya amma ba da kula ba shi yasa manzo Allah yake cewa lokacin da aka yi kilili dabino ne ake mata barbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah me yasa kuke ma dabino kilili sai suka ce ai ba haka ba baya yi sai ce a ku bari ai Allah ne mai sai suka barin kuwa wannan shekarar sai ba sai da biran ba su yi aya ba eh sai manzo Allah ya ce ku yi abin ku ku kuka fi mu sanin halin duniyan ku to wannan shine eh ku yi abin ku dan ku kuka fi mu sanin halin duniyan ku to wannan shine dalili eh babu duniya babu duniya yana cikin duniyan amma kuma duk yanda kawai kar walau lahazatan bai sai kauce daga abin da Allah yake nufi ba saboda kar a ce ga wani abu yana shi kuma sauka yake kawai Allah yana zartuwa ne shi kaman kaman ce to hanya ce kawai wanda duk abubuwan da ake yi yana bit shine komi to haka annabta yake wa misal qawli ibn farida kaman magana ibn farida odunaka baharun hudduhu wa kafal ula bi sahilihi saunan li mawdu hurmati odunaka baharan akwai wani kogi hudduhu wanda na shige shi wa kafal ula annabawan farko suka tsaya eh wa kafal ula sune annabawa kenan sun tsaya daidai yake da maganan wannan bi sahili a gefen saunan li mawdu hurmati saboda kiyaye alfarmanmu kaga mu an bamu irin namu saboda su a kaɗabu ne ba an biya uba ne ma'ana ba zan shiga maka ba tunda ba hanya ta ba ne to shine saunar limau da hurmaci shine ke cewa wa'inni manzo Allah wa inni wa in kuntu ibnu adamu suratan manzo Allah kenan wa inni ni wa in kuntu ibnu adamu suratan ko da yake ni surata irin na annabi adamu ne falifihi ma anan shahidan bi abuwati to akwai shaida da cewa ni ne baban shi annabi annabi adamu ba eh manzo Allah ne baban shi to abin da ake nufi anan ai na faɗa shekaran jiya shi annabi Muhammadu shine Adamul Arwahi to shi kuwa gangan jiki yaushe aka yi shi ba daga baya bane to tun daga baya aka yi shi waye ya zamo baban shi aka hura shi ya zamo shi saboda haka kuma me waye iya raba jiki da ruhi to haka abubuwan su ila an kala fihi wa fi mahadi hizbi الأنبياء وفي أنن سرى لوحي محفوظ والفتح سورة وفي المهد هزبي تنا يارو تنا زنن غيونا حزب الأنبياء حزبي الأنبياء النبوة سنة حزبنا وفي أنا سرى لوحي المحفوظ أوجن لنكي a lawul mahfuz ya bayyana wal fatahu suratin suran suratul fatah ta fito gare ni na san komi na san abin da duk abubuwan da ake yi ina sane da yadda abin yake wa ka qauli fa hayyun ala jam'il qadim alladhi bihi wa hatta kahul al hayy ala falus sabawati fa hayyun ala jami'il qadim gaisuwa ta tabbata ga mai haɗa komi da komi tun farko allazi bihi wa hatta kahulin wanda ya kaɗaita gwarazan rayuwan adfadu subawaci wanda suka zama su ne sabawa madakata ومن فضل ما أنارت شب المآسي ومن كان قلبي فالفضائل فضلتي ومن فضل ما أنارت شرب المآسي daga cikin fadalan amma a narat abinda ta haskaka shirul ba'ashi ce shan zunubaina wa man kana kalbi da wanda yake cikin zuciya na falfada'ilu fadalati to darajar ta wace to wannan ya faɗe sa ne cikin kifaya kullu ma fihi ma huwa hawahu lakin ana wahayyun bi kulli ما فيه ما هو كل ما فيه ما هو بهواه duk abin da ke cikin kiyayuwansa da sonsa ne lakin ana sai dai ni wahayun wahayun bi kulli ma fihi mahu shi saƙo ne ga duk abin da yake cikin kiyaye shi kalma ce a kaman kalman da mutum yake cewa a sufanci suna faɗan wani kalma Allahu ya shahadu Allahu ya shahadu inni lastu azkuruhu Allahu ya shahadu Ubangiji ya shaida inni lastu azkuruhu bana am bana tuna Allah bana ambatan shi wa kaifa azkuruhu ma kuntu ansahu amsan kenan ya zan yi in tuna abin da ban mance da shi ba to irin wayannan juyayyun kalmomin suna juyawa amma al'amru yarju ila al-asli ne wa ka qawli ba'd al-arifin kaman faɗan balul arifina wasu daga cikin arifai nihayatul aqdamin nabina bidayatu aqdamil awliyai idan annabawa suka kai ƙarshe to shine kuma mafaran an waliyai ai haka ne nihayatu aqdamun nabiyina yanda annabawa suka tike bidayatu aqdamil awliyai kaga nan me mutum zai ce sai yi bayar ya ce nan ne farko to farkon da ake nufin aini haya su ai ba annaba ba ne su a kadabu ne ko waliyai ne su kuma wannan nihayansu su kuma nan bidayar ta fara kamar yadda shaut jani ke faɗa ko منتهى أقدام ولاية منتهى أقدام ولاية الفخاني مبتدا أصحاب إبراهيم مصباح الجلاني wannan yadda su suka tike wajen tafiyansu to nan kuma shine mafarinsu wal jawab an hadhihi shadahat abinda ake nufi da wannan shadahan anan al-arif wa qatan arif yana da wani lokaci tsarwa alayhi fana'u wanda ake samun fana'i wal istijraqi da istijraqi hatta ya khariji bizalika an da'irati hissihi wa shuhudi wanda shine zai bayyana maka duk wa'annan abubuwan da aka kwaso zai fitan maka martaba uku ne arifi yake kai yawa akwai kai da kanka kana ganewa wani lokaci zaka kana tafakkuri cikin wani abu a cikin tafakkurinka za ga mutum ya zo kusa da kai yana sallama amma wallahi baka gan shi ba kuma ya buye gaban hisinka gaba ɗaya baka baya nan ga kanan kai ne kuma kuma ba bacci kake ba amma yana kallon abun da ya yi fana'i cikin abun ko yana tunani cikin abin da ya yi fana'i cikin abin ka zo kana magana ma bai ji ka ba bai gan ka ba wannan ko mahaukaci zai gane haka to ana yin wannan fana'in a cikin Allah ana yin fana'in a cikin manzo Allah ana yin fana'in a cikin budurwa ana yin fana'in a cikin in mutum zai gane zai gane da haka yawa a kan budurwarka kana irin wannan fana'in kana tafakkuri a kanta ana ma magana ma baka san ana yi ba kuma mun gama wanda ake saboda tafakkurin yana tsallaka kwalta baya gani baya duba baya duba mota saboda tunani akan budurwar da zai aura fana'i sunansa ina ganin wannan mutum zai iya yarda ko da ya yaki Allah kuwa zai yarda ya san haka ne to yana da irin wannan ɗara istijiraƙin shiga hatta ya kharuji zalika an da'irata yasi wa shuhudi zai zama baya ji baya gani wa ya kharuji an jami mudrakati wa wujudi duk wani abin da zai riska kawai shi abin da yake gani kawai shi yake gani lakin sai dai taratan ya kuna zalika fi zatil haqqi wata rana wannan yana faruwa akan ubangiji ne subhanahu wataala gwargwadon yadda ka sallama wa Allah kanka sai dalilahu quddusul lahuti to abin da zai me zai shigar da kai me zai jawo ka wani guga ka ebo shine tsarkakan nan na lahutu min ba da sararihi daga babin sirrorinsa zai kwaranyo maka faidan wani kwaranye ya kata ba minhu annahu yashhadu zatuhu aina zatil haqqi zai gane babu wani abu banda Allah haka zai gani babu wani abu ba abin da yake gani ba abin da yake ji sai Allah lima haqihi fiha saboda ya kare a ciki wasu hilaki ya halakar da kansa fiha wa yasru fi hadha maidan a wannan fagen ne zaka ji yana bayyanawa subhani sarki ya tabbata a gare ni la ilaha illa ana wahadi babu wani abin bautawa sai ni ni kadai wannan wanda suka isa a wajen Allah su suke riskan wannan bayan mutum ya kare fi zatin lahi wannan abin da yake karewa kenan min tasbihatin daga tasbihai ka kauli jallat azamati buwayata ta girmama wata qaddasu kibriyai tsarki na ya zama mai girma wa fi zalika ma'azurun amma ma'azuri ne ma'azuri ne duk wanda ya haka ai bai da hankali ko akwai mai hankali ba hankali shin mahaukaci kan dan ya ce shine Allah ne ya laifinsa amma yana iya faɗa to me ya cire mara hankalin me ya sa ba a yi mara hukuncin kisa ba saboda haka wannan ma bai da hankalin wannan ma a kujeran bai da hankalin kujerar ɗaya ne ka faɗi duk yanzu wanda ya wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mutumin da ya fita daji da dabbansa da abincinsa ai ya fita daji ne da ya fita daji dabba ta watsar da kayan da ke kan gaba ta watsar da shi ta tafi babu abin da zai ci babu abin da zai sha komi ya kare kuma shi kadai kwalli ɗayansa a duniya a daji yana tafiya yana tafiya bayan ya jigatu sai ya ga gindin bishiya wanda zai je dan huta bari ya ja jikinsa ya je ƙarshen gindin bishiyan ya huta kawai ya kwanta nan ya haƙura mutuwa ta zo ta ɗauke shi nan ya kwanta sai mutuwa ya fita cikin hayyacinsa sai kuwa ga dabban ta dawo ya farka a bacci a gigice sai ya ga dabban a kansa da ruwanta da ruwansa da abincinsa duk yana jikin dabban kamar yadda yake saboda tsananin farin ciki sai ya fita daga layi sai ya ce allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan in ya faɗi shi a wani hanya a- me ya faɗa lishiddatil farahi fakhda lisanu fa qala allahumma anta abdi wa wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai ya faɗi haka yana cikin hayyacinsa ne na ce daɗi ne ya kai shi ga wannan tunda halaka ce ta kai shi to li'annal aqala domin hankalin allazi yumayyiz bihi shawahidu wanda shine zai tsayar da shi na ce sai yana da hankalin da zai faɗi abin da yake daidai wal awaidu wa yudihi tafsilul maratib al ma'rifati to wannan hankalin da yake da shi wanda hankalin ne ya hana shi faɗan wannan to rashin hankalin kuma shi zai sa ya faɗa saboda haka babu wani hukunci a kansa a wannan lokacin babu to mai annabi ya ce an yi masa kuma wa yake ba da hukuncin a yi babu abin da ya faru a kai to haka abin yake ka gani domin ayya tamyizin shawahid wal awaid ɗabi'arsa da shaidodi duk wa yudihi tafsil al maratib lil ma'rifati kullu ma yastahiqu min as sifati menene yastahiqu min as sifati abin da ya cancance shi daga siffa gaba anu ai babu shi wannan haka ya shafe wata lasha ya kare wannan hada ya kare wa inda faqad hadha al-aqli tunda babu wannan hankalin wa zihadihi hankalin ya tafi wa fa- wa fayd zalika sirri aka kwaranyo masa wannan sirri al-qudsi alaihi takallama bima takallama bihi sai ya magana da abin da ya faɗa din nan wannan shine dalili ai ba komai fal kalamu alladhi waqa'a fihi duk wani maganan da allazi waqa'a fihi halqahu halqahu al-haqqu fihi niyabatan anhu wannan maganan ubangiji da ya halitta niyabatan ne akan ubangijin ba shi ne asalin mutumin ba ai shi fani ai ya kare ai baya nan fa huwa yatakallamu bil lisanil haqi yana magana ne da harshen Allah la bi lisanihi ba da harshen sa ba wa mu'arraban an zatil haqi yana magana ne daga zatin haqi la an zati ba zatin sa ba wa min hadha al maidan daga cikin wannan fagen ne ƙaulu abi yazid al-bustami shine abu yazid al-bustami yake cewa subhani ma a azama sha'ani sarki ya tabbata a gare ni mamakin sha'ani na ya kare ni cikin Allah kamar yadda mahaukaci yake karewa cikin Allah har yanzu dai ba za a iya warewa ba saboda ba za ka iya ka- idrakin abin da wuri ba amma in mutum ya gane zai gane hakan ne wa qaulul hallaju da faɗin hallaju ana alhaqu shi ma ya fita daga cikin hayyacinsa ne baya nan yake magana wa ma fi jubbati ilallah ba abin da ke cikin jubba na sai Allah shi ma haka ne wa ka qaulu ba'dihim kaman faɗan waɗansu su ma fal ardu ardi ƙasa ta wace was sama'u sama'i sama ma ta wace wa ka qaulu shastiti unzur ana shay'un ajabun lima ra'ani ka dube ni ni wani abu ne wanda abin al'ajabi ga wanda ya gani anal muhibbu ni ne masoyi wal habibu ni ne kuma masoyi ma san masani ba na biyuna anal muhibbu wal habibu eh anal anal muhibbu ni ne masoyi wal habibu anal muhibbu ni ne abin so wal habibu kuma ni ne masoyi ma san masani ba na biyuna waka ƙaunihi ana man a hawa ni ne abin so wa man a hawa ana waye yake neman s- so na ni ne Ka- wa ƙawal ibn farida da irin magana ibn farida na sulahaji kasiratun wannan yana da yawa bibi fana'i ne akan zatin Allah wa haza ne ma yubihi al-fana wannan shine ake bashi fana'i wal istigraqi fi zatil haqqi kuma yake istigraqi cikin zatin Allah wa haza amrun harijun anil qali wannan ba a magana akan sa yudraku bil zawqi ana fahimtan sa ne da zawqi wa safa'il ahwali da gyaruwan halaye fala yu'lamu haqiqatu illa man zata man zaqahu ba wanda yake gane me ake nufi a nan gurin sai wanda ya ɗanɗani irin abin da ake yi an gane? to ga sauran magana amma kuma magana tana da ɗan nisa amma kuma wannan shine zai warware maka ka gane kujerun guda uku gaba ɗaya mu tsaya nan? sauran magana daga nan ne dai za ka gane kowanne kuma in Allah ya nufin da gane amma wani fa an sa shi a cikin kwalba ne wani kuma baya yiwuwa sai da in Allah ya yarda ka fahimci abin shi ana fahimtar ne da zauki ba mujarradin ilimi ba a da zauki zauki ne shi kuma zauki ana gane shi ne da wannan ruwan gishiri ne wannan ruwan siga ne amma dukansu fiyo tsantsa suke sai wanda bai sani ba sai aka ce ya bambanta test ɗin kuma ba tare da ya sha ba to shi ya sa ba yadda za a ya gane to wayannan siyakin usulun maganganun da ake nuna maka kake riska idraki kaga ai tun daga maganan cewa annabawa ulama ummati ka anbiya bani isra'ila ka san daga nan aka aka daro to tun da ulama ummati ka anbiya bani isra'ila ne yaya abin suke yaya abin suke shine da ka dinga bin geza sai ka samu point digo daya point digo daya har anan sai kuma ka tare sai ka gane ashe akwai wani abin da ake kira sunan shi fana'i ya aka yi aka haɗa su da annabawa tunda malamai ne kuma an ce al'ulama warasatal anbiya kaga ai kaga al'ulama warasatal anbiya kaga shi hadisi ne na manzo Allah amma ulama ummati ka anbiya bani isra'ila ba hadisi bane amma kuma bai iya karkatar da larabcin ba bai iya karkatar da larabcin ba haka abin yake kamar hadis magana uhibbul araba li salasin ina son larabawa saboda abu uku li anni arabiyun ni ba larabe ne ƙarya ne wal qur'anu arabiyun qur'ani ma larabci ne ƙarya ne wal kalamu ahlul jannati bil jannati arabiyun kaga ba hadisi bane amma kuma qala sallallahu alaihi wasallam zaka ji yawanci ake tafiya da shi amma kuma ba hadisi ba ne amma annabin ba balarabe ba ne ƙur'anin ba balarabe ba ne magana yin aljanna aljannan ba larabci ba ne to amma annabi ba haka ya faɗa ba nasabtawa wa annabin shine ba gaskiya ba ne amma maganan wani ne daga cikin malamai kuma abin da ya faɗa gaskiya ne shi akan kujerarsa gaskiya ya faɗa shi ya faɗa to akwai irin wa'annan shi ne yadda za ka yi ka gane yaya za ka yi ka gane wannan bangare kaza ne wannan bangaren kaza ne shi ne a duniya za ka ga an yi sai an gane wani ne ya fara faɗan wannan kalman a duniya gaba ɗaya ma to in baka tafi akan irin wannan ilimi ba to shi ne za ka samu gishu Allah ya kiyaye eh Allah ya rufa mana asiri Allah ba mu ilimin albarka Allah ya ƙara son soyayyar da mu annabi Muhammadu na'am and 54 ko Allah ka taimake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq wal haqq wal taqim ala aliya qadar min dar kamla wal azala wal abad az-zamana wa makana madrubatin fi kulli adadin بعدد ما في علمك أو أهل أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة